وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkan mu da sabuwa a yau wannan mariko na laraba wanda yake uku ga watan uku rabi'ul awwal a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da uku bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na sha biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da biyu miladiyya وهذا هو الدرس الثاني من سلسلة دروسنا في النحو والأدب وقد سبق الدرس الأول منذ ثلاثة أسابيع تقريبا وتأخر الدرس الثاني لما هو معلوم لديكم مما ألم به من حادث سيارة في الأيام الماضية أدرس دي جباتا من يوم بنا أكان المقدمات كو أبن دعيك كرا مباب مبوطي مقلم النهو أكوك مكا تتونا دنجل بتعريف النهو sannan kuma muka tattauna dangane da mawdu'in ilimin nahu abu na uku samara ɗinsa abu na hudu nisba abu na biyar wadi'uhu abu na ba hukumin shari'i fi bayan mun yi wannan a matsayin mabuɗi sai muka fara kai tsaye cikin littafi muka yi ta'arifin alkalam muka ta alkalam shine ne huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wadaf muka yi sharhi da kifa dangane da waɗannan kalmomi gaba ɗaya inda za mu tashi yau za mu tashi ne akan anwa'ul kalam amma kafin nan akwai tambayoyi kamar haka dangane da darasin da yake baya na farko ma huwa kalam ina jin wannan tambayar sananniya ce na biyu ma ma'ana kaunihi lafzan na uku ma ma'ana kaunihi musiban na hudu ما معنى كونه مركبا نبور ما معنى كونه موضوعا بالوضع العربي في مال مثل بخمسة أمثلة لما يسمى عند النحاة كلاما إذا أعطى بك تنبوه بدا ميتنا إذا سبع ما هو الكلام تنبأ كل زمن كنت فوتك الكلام هو كذا كذا كذا كذا ما معنى كونه لفظا في كيدواني معنى كونه لفظا هو كذا كذا كذا ما معنى كونه مفيدا في كيدواني ما معنى كونه مركبا في كيدواني ما معنى كونه موضوعا بالوضع العربي في كيدواني daga nan tambaya ta shida nasir bi khamsati amsalati fa kawo misali da misalai ko ko har guda biyar lima yusamma inda nuhatu kalaman da abin da malaman nawa ke kira kalam ka kawo jumla ta kawo jumla ta biyu jumla ta uku har guda biyar waɗanda kowace ya halatta ba wa a shari'ance ba ana hawanci a raɗa mata suna kalam kun fahimci nan da ke to wannan ba dole ba ne ba amma zan so idan an yi kuma duk wanda yake nufin zai yi wannan sai ya samu tsaftafa na musamman sai ya ba da amsar waɗannan tambayoyi kun gane da kyau idan ya ba da amsar ku sai ya tattara ku ya ba ku Muhammad Sani sai in karba a wajen ka sai in yi maki gargadon kuskure ko daidai din da aka samu a ciki sai kuma in ba ki waɗanda suka samu daraja mai kyau sai in ce yi rikodin ɗin su yi rika kifin ɗin rikodin a wajen ka a matsayin sa na monitan wannan karatu kun gane da kyau to wannan darajoji suna nan a cikin tarihi suna nan a abu amfanin wannan shi ne lokacin da duk wata dama ta samu shi da zawa ya fi tsago ba wanka da ka ce wa fi kwazo a nan wani ce gani sai ta kan ba ta nuna ma wani wa fi kwazo sai ka zo ka ce wani wani ina ba ta an fahimta da irin wannan damar sai kasance wannan wanda ya fi kwazo shi zai fi cin moriyarsa bawan dama ku fito ta littafi dama ku fito ta kasu dama ku ta kaza kaza kaza kaza da sauran su illa masha Allah Allah kuma ta mana kamar yadda na faɗa ba dole ba amma duk wanda zai yi zan so haka da haka duk wanda ya rubuta sai ya kawo masa fa'ida ya kasance duk wanda zai rubuta tun ba ana yin karatun ne ranar laraba laraba lahadi ya kasance wasu fasahu suna wajen don shi ya ba mu a ranar lahadi litinin talata in samu damar dubawa in gani laraba kuma in fito da su in baya ثماني توفيق كيف تقدر درس اليوم انواع الكلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إمام الدين أما بعد قال وأبقى أنواع الكلام قال وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء بمعنى وأقول الألفاظ التي كان العرب يستعملونها في كلامهم ونقلت إلينا عنهم فنحن نتكلم بها في محاوراتنا ودروسنا ونقرأها في كتبنا ونكتب بها إلى أهلنا وأصدقائنا لا يخلو واحد منها عن أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء الاسم والفعل والحرف جميل جدا wannan zance da za mu shiga yanzu abinda malam ya baki mafakiya da cewa anwa'ul kalam nau'ukan magana waɗansu malaman sukan ce a kasamul kalam waɗansu kuma su ce a juza'ul jumla duk dogon kwanta ne yana so ya faɗa maka nau'ukan kalmomi na larabci ina ba ta an fahimta kalmomin larabci da ake yin amfani da su cikin zance sawa'un zance na magana sawa'un zance na rubuce sawa'un zance na wake ko na zube nau'ikan kalmomin duka guda nawa ne ko bangarorin kalmomin guda nawa ne ko ka ce a tasamul kalam ko ka ce anwa'ul kalam ko ka ce ajwa'ul jumla kamar da mimmaul wadu wa faɗa dukkan ku do abu da yake ne kun ba da kyau to anan muke so in ce da ku su kalmomin larabci wancan mai rubin ya kake mana gudana ne ko faɗa masa da Allah su kalmomin larabci inna dai kalma ta ba da ma'ana a karan kanta inna kuma kalma ta ba da ma'ana yayin da take da cikin wata ita karan kanta ma'anarta ba ta bayyana ko wani haɓa ta bauta wani ba mu yi ke nan biyu amma da wadda take tana da ma'ana a karan kanta shi ne ma dalla ala ma'anan tilasti amma kuma ta ba da ma'ana idan an haɗa su da wata shi ne ma dalla ala ma'anan tilasti ta ita wadda take tana ba da ma'ana a karan kanta nau'in ma dalla ala ma'anan fi nafsihi muqtarin bi zaman ma dalla ala ma'anan fi nafsihi ghayr muqtarin bi zaman wato abinda ma'ana kowanne nuna a kan kansa amma wannan ma'anar ba ta da alaka da zamani bayan zamanin da yake ko wanda yake ciki ko wanda zai zo kamar zai ma'ana ta bayar amma tana da alaƙar zamani ibrahim khalil masjid talab kitab madrasa كل هذه ألفاظ يدل كل واحد منها على معنى في نفسه غير مقترن بزمن amma kalmar da ta nuna ma'ana a karan kanta kuma ya kasance nan take a gane da wani zamani a fafuɗi a galwaye da wani zamani kamar kasaba kamar kara'a kamar yaktubu kamar yakara'u jalasa ya jilisu kara'a yakara'u kullu wahidin min hadhihi al-alfaz يدل على معنى في لفظه مكثر من بذمه dukkan inda wa irin wannan kalmomi suke suna nuna ma'ana a karan kan kuma ni ɗauke wannan ma'ana tana tarayya da ni dama to idan ka haɗa gaba ɗaya sai ka samu kashi na yake nan kashi uku ne domin kashi biyu ne sai na biyu kuma ya zama na biyu ya zama na uku ke to ma dalla ala ma'anan ke da wuri shine suke cewa harafi ke هو لا يدل على معنى في نفسه وانما يدل على معنى في غيره هو الحرف كمن الى كمن على كمن من كمن في كمن بي كمن لي da sauransu shi kadai ba ba ban ana ko in ka ba su da wuri ina ba ban ban kamar ka ce fil madrasa fil bayt ala al imar ala al ghifar sai jama'a musu fasiri amma su karantar su kadai ba masa ba ta bayyana to har su dai su ne ma dalla alamarin su zai su kuma ismin su ne ma dalla alamarin su nafsihi غير مستمر بزمن في كما فيه الانسان ما ضل على معنى في نفسه متضمن بزمن ina ba ta zuwa ba ta ga daga nan sai ka gano har sun zama da ma'ana mai karantar sa sai an hada shi da kalma amma kusa yana da ma'ana mai karantar sa sai dai wannan ma'ana ba ta tarewa da zaman kusa shi ilu aljihu ke nuna wa dukkan da yake yanzu kamar kataba ya dillu ala amrayni al-amru al-awwal tusul al-kitaba والأمر الثاني أن هذه الكتابة حصلت في زمن مضى يكتب يدل على الكتابة ويدل على أن هذا الكتاب أن هذه الكتابة تحصل في زمن حاضر كذلك الجلسة يدل على الجلوس ويدل على أن هذا الجلوس إنما حصل في زمن مضى يجلس يدل على الجلوس ويدل على أن هذا الجلوس انما هو حاصل في زمن حاضر ina ba ta an fahimta a zo fi ne abu abu ne yake nawa abu biyu abu na farko alhadath faruwar abu abu na biyu alzaman min zalika alhadath zamanin nan nan hadath to in kun fahimci wannan mukaddimar gaba ba wannan shi ne ake kira anwa'ul kalam wannan shi ne ake kira abzabul jumla wannan shi ne ake kira akasamul kalam in ka ga dawo ka ce adabul kalam أبعاب جمع من أبعاب أبعاب أنجلوا ليكو هنا فتا أنجلوا ودكتن جنسي بالله ربي بايا فتا بقوا أن أبا بن بداوك دكتن كلمة الله ربي دكتن لجب الله ربي إما أن يكون حرفا وإما أن يكون اسما وإما أن يكون فعلا في نيكي أنواع الكلام وأقسامه ثلاثة تبحث أقسام الكلام بايا وجمع أنواع يتمي أنواع الكلام بابا سوى كارثة وأنواعه ثلاثة بس أما بين أنواع التجلسية إن كان في أقسام يوم إن كان في أنواع وألفة وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء بمعنى حرف جاء بمعنى وطالب بدعوة كله فبذل هناك فشل بكي نوع مع الأمر وأقول سوني سوني سوني سوني أبن لكي سوى سوني الألفاظ التي كان العربي نقلت إلينا عنهم yake lafuzza wanda larabawa ke amfani da su su ne ya sa'amilu na ha suke aiwatar da su su kalamuhum a cikin zancensu wa nukilat ilayna anhum kuma aka ruwaito wani daga gare su su ne nukilat aka kulo aka ruwaito da ka ce nakala da ka ce rawa duk ma'ana ku daya da ka ce ruwa da ka ce nukila duk ma'ana ku daya yasa ba abin da rawaitowa aka so a ce al-naqli yasa dalili na qur'ani da hadisi so a ce al-adillatu al-naqliya ban ba ra'ayin mutum a aka yi an faɗa kuma wani ya turo kai tsaye daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ba ta amfanta idan aka ya ba dalilin naqli idan aka dalilin naqli bima ma umma an yakuna ayatan wa ma an yakuna abusan hanin nabi sallallahu alaihi wasallam akan ko al'adillatul aqliya abin da hankali ya kama ko fiskin ba su asu ina ba ban fahimta al'adillatul aqliya wal adillatul annaqliya ina ba ban fahimta wa mutlaqa ilayha anhum kuma aka rubuto mana daga gare su fa nahnu natasallamu biha fi muhawarati ba يجري كذا mu kuma muke zance da su waɗannan lafuzza su muhawara ku ba a cikin muhawarorin mu muhawara ku ne kafin shi ce wannan ya ce wannan ya ba su ne muhawara ba wannan hirar wakil mu tattaunawar mu wa durukuna da kuma darussan mu da muke ne da gobe wa nasarahuha fi kutubina kuma muke karanta su a cikin littattafan mu ونكتب بها إلى أهالينا وأصدقائنا kuma da su waɗannan lafuzza mu muke rubuta wasiƙu zuwa ga ahalinmu dangin mu kenan wa su sa'una ba abokanan mu waɗannan lafuzza waɗanda muke aiwatar da su a irin waɗannan al'amurra la wasu wawudan minha an an yakuna wawudan min salatu akwa ɗaya daga cikin su ba wa wofinta daga kasancewa ɗaya daga cikin al'amura guda uku duk lafazin da za ka faɗa a rubutu a baki a wasiƙa a littafi a karyoto daga larabawa duk lafazin da za ka faɗa ɗaya daga cikin al'amura guda uku bawa fita daga cikin al'amura guda uku waɗannan al'amura guda uku su ne al'ismu da alfilu da al'ar ina fata an fahimta to sai kuma yake ne
wa amma al-ismu fi al-lugha fa huwa ma dalla ala musamman وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان نحو محمد وعلي ورجل وجمل ونهر آه وتفاحة وليمونة وعسل فكل واحد من هذه الألفاظ يدل على معنى وليس الزمان وليس الزمان داخلا في معناه سوى في مصنع.
ina jin mutabin da mutabako mun yanzu kawai zai zamu kai ba ko da wanda yake sharhi ba وأما الاسم فهو في اللغة ما دل على مسمى اللغة العربية هذا جنب إن أنت الاسم أنا مثل ما دل على مسمى وأبن دونينا وأنا أبو العشر أربعة وسنة وفي سنة وأبو أنبانكم فمن هو المسجد اسم لمكان الصلاة السوق اسم لمكان تباع فيه السلع وفي الشرع المدرسة اسم بمقام الدراسة كيف هكذا بعد كده من الأسماء لأنها تدل على مسمى وفي اصطلاح النحويين أرنجا في نما لما النحو إذا أنت اسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان كلمة تقول كلمة معناها قرن كم أما بعد علاقة بزمان نحو محمد kawai tana nuna wani mutum ne mai wannan sunan sunansa Muhammad amma ba ta da alaƙa da zamani Ali wa rajul wa jamal wa nahar wa tufaha wa ku dan gita sun tufa wa laumuna domin kwami ke ne shine laumuna in domin zaki mu sa ce burkifal in ana nufin da yawa in guda uku burkifala ba wa ɗaya ke mun kula ne burkifal masu yawa ke kamar yadda laumuna ba wani domin kwami guda ɗaya yana da yawa cewa allaunin daga nan ga kuka samu lemo wa haka hakan ce haka wato sandaki fa kullu wahidin min hadhihi al-alfaz ko da cikin lafazin nan ko wani daga cikin su ya dinga ala ma'ana yana nuna ma'ana wa lokacin zamani da kullum fi ma'ana amma zamani ba ya shiga cikin ma'anarsa sai wa gaba sauki mutumin ba haka ya zama isbi ke duk wannan sharhin da muke sharhi ne akan yi wato kawai da cikin bangarorin da ku sai na biyu shine وأما الفعل فهو في اللغة الخبر وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها وتقرنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والمستقبل جميل كده كده نعم فطبع فإنه كلمة دالة دالة على معنى وهي وهو الكتابة وهذا المعنى مقترن بالزمان الماضي ونحو يكتب فإنه دال على معنى وهو الكتابة أيضا وهذا المعنى مقترن بالزمان الحاضر ونحو اكتب فإنه كلمة دالة على معنى وهو الكتابة أيضا وهذا المعنى متطرم بالزمان المستقبل الذي بعد زمان التطلب ممتاز وأما الفعل فهو في اللغة الحدث أظن أن كده بفعل كنا أبدا ما رأسي الحدث فأدور وأنا أبو وأنا أبو بوتيني فاكيني زماني تجاني تسامي برسيني فرساوة في شهر هنا فاتان فهمتا فأدور أبو كده الفعل الحدث كده wannan a larabci kaɗai wasu sulahin mahayyin a salon zancen malaman na haifa kalmatin dallat ala ma'anar fi nafsiha wa qaranat bi ahadin azmina fi salata kalma ce da ta nuna ma'ana a karan kanta kuma ta garwayo da ɗaya daga cikin zamunna guda uku al-azmina jam'in az-zaman al-azmina أجملة على وزن أسرة هذا جمع القرابة منصوبة في جمع الكلة التي هي الماضي سورة اسم الله منا جداوكي سورة من الله منا جداوكي فيه الماضي والبيوتي والحال da wanda ake ciki wal mustaqbal da wanda zai zo nan gaba kamar ka tambaya me misalin ka sai ce mahal ka taba kamar ka ce ka taba wa inna kalimatun dalatun ala ma'ana wa huwa al-kitaba kalma ce da ke nuna wata ma'ana ma'ana da ke nuna faruwar rubutu wa hada ma'ana mukhtar min duk zaman mabu ma'ana kuma tana haɗe da wani zamani da ya riga yayi da ka ce kataba an fahimci faruwar rubutu a zamanin da yake kamar da haka ce jamaka an fahimci faruwar zama a zamanin da yake kamar da idan kace fara'a an fahimci faruwar karatu a zamanin da yake inda za ka ce ya fi zuhuri ya faru ya faru faruwar waɗannan al'amura a ne a zamanin da ake wa nahu ya fi zuhu fa innahu dalil ala ma'anan wannan lafazi ta gari da nunar ma'ana ce wa huwa kitaba ayyudan ma'anar da yake faruwar rubutu wa hadha al-ma'na muqtarin bi zaman al-hadith wannan ma'ana a ga mai take da zamani da ake ciki ونحو اسكت هاكما لفظ اسكت فإنه كلمة دالة على معنى وهو الكتابة أيضا وهذا المعنى يقترن بالزمان المستقبل الذي بعد زمان التكلم ليس إن كتب اسكت يرى الناس عليه الرجوسي أما فبا أزاما عند يكتب باكما أزاما عند يكتب أيوكي أزاما عند يكتب بيودا يما دمرتا دمع المرمين تكي سيكا دمع المرمين فما أكتب من دامن يكتب yikin nan da za a yi za a yi ne a zamani mai zuwa ba a zamanin da kuke don ba yi wa yanzu in ce kun yayin da muke fadar kun kuma kasance kana kai sai na kammala fadar kun kan muke ne a sai ka ga kun ya duwa alal qiyam izzamin al mustaqbal a zamanin da zai zo imma an yakuna sauran wa imma an yakuna duk tarafi shi ne kasance daga yi kai shi ne kasance kawo jinkirin a takaitar zamanin da zai zo ne nan da kun da inda ko shine babu zamanin takallum dan idan nace uku ko na shi kike farko an nace shi ne ko na shi za ka gana an nace kun ko na shi za ka farko dan sai ka gama fahimtar mu nake sannan ka fara yayin da na riga na gama kai kuma za ka yi ka gama gama ka kana nuna wani abin da zai biyo bayan magana ko shine babu zamanin takallum sai ce ومثل هذه الألقاب هذا هذا يتم فرج من كده بقى كده بقى ومثل هذه هذه الالفاظ نصر وينصر وينصر وفهم ويفهم وافهم وعلم ويعلم واعلم وجلس ويجلس واجلس وضرب ويضرب واضرب جميل idan kana son misali na waɗannan alfazan ba ku kika taɓa wani ba maka misali misal ta dinga ala hudusul kitabati fi zaman al-madi ya fadi هذا اللفظ يدل على حدوث الكتابة في الزمن الحاضر هذا الذي يدل على حدوث الكتابة في الزمن المستقبل وهذا كتابة مثالات من الأسلام بوا ومثل هذه الألفاظ نصر ينصر انصر فهم وفهم وفهم وعلم يعلم يعلم وجلس يجلس يجلس وضرب يضرب يضرب abin da ka faɗa wajen kasa ba wasu da uku shi za ka faɗa wajen nasara yankuru unsur فهم وفهم افهم وعلم واعلم اعلم وجلس يجلس اجلس وضرب واضرب اضرب abin da ka faɗa a cikin zaka faɗa nan mutum da yake mutum da yake nasara suka ce sai sai sai sai sai limaza suka ce mu'amma ya dillu ala amrin ya dillu ala usulin nasr wa yadullu ala anna hadha an-nasr innama hasala fi zaman al-madi وكذلك ينصر يدل على اصول النصر وعلى ان النصر كائن في الزمن الحاضر انصر يدل على حدوث يدل على حدوث النصر او حصول النصر في ماذا؟ فيما يستقبل من الازمنه. اظن انكم فهمتم. ثاني والفعل على ثلاثة أنواع ماض ومضارع وأمر فالماضي ما دل على حدث على حدث وقع في الزمان الذي قبل زم... قبل زمان التقدم نحو خطب وفهم وخرج وسمع وأبصر وتكلم واستغفر واسترك والمضارع ما دل على حدث وقع في زمان التقدم أو بعده نحو يكتب ويفهم ويخرج ويسمع وينصر ويتكلم ويستغفر ويسترك والأمر ما دل على حدث يطلب حصوله ظهر زمان التطلب نحو تكتب وافهم واخرج واسمع وانصر وتكلم واستغفر واسترد ممتاز وأمر متى مدنا أكون أتفهم الصلاة هو أنواع الصلاة كل أنواع الجملة كم أنواع الكلام؟ ثلاثة أنواع النوع الأول يسمى الاسم والنوع الثاني يسمى الجهل والنوع الثالث يسمى ومن ثم انواع الكلام صاحب واو الجمله صاحب هذه الجمله صاحب اصحاب الكلام فكيف الفكره بتكون تكون في وجه التفصيل هو الفهم في أثر كيف الفهم واجب في اسم والفهم على ثلاثة أنواع ماض ومضارع وأمر أقول الله يقرأ ماض akwai mai kira mudara akwai mai kira am wato kace fi'lun madin kace fi'lun mudari'un kace fi'lu amrin fi'lu amrin idan ka lura fi'lun madin nafil min ismi fi'lun mudari'un nafil min ismi fi'lu amrin المضاف المضاف له هذا تعود اللفظ الكويس da haka idan ka ce fi'lun sai ka ce ne madun idan ka ce fi'lun sai ka ce ne mudari'un idan ka ce al-fi'lu sai ka ce ne al-madi idan ka ce al-fi'lu kuma sai ka ce ne al-mudari' amma fi'lu amr haka za ka faɗi za ka ce al-fi'lu amrin da zai yi ba amma ta ta fi'lu amri ta ta fi'lu amri kuna ta inda dake ka'idar bai karfa da cikin bai dan ka ta faɗa ta san me za ka faɗa am ma wa mudara wa amr فالماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم هنا ماضي wanda yana faruwar wani abu abin ya riga ya aiki kafin a zo a yi zance daga baya sai ake zance ake ba da labarin sa nahai kataba wa fahima wa faraja wa sami'a wa absara wa takallama wa istaghfara wa saraka dole ma ne ka sai kataba ya fahimta fahima ya fahimta faraja ya fata sami'a ya saurara absara ya gani takallama ya yi zance واستغفر يعني مغافرة واي استغفاري استرك واي تاروة في دوام وضل من قضاء والمضارع ما دل على حدث وقع في زمان التكلم أو بعده هو المضارع إنه يكي من الطارور أبو أجام من ذا أكي زنسو كوكما باعوا زام من زنسا كما تقول يكتب يفهم يخرج يسمع ينكر يتكلم يستكبر يسترك lokacin da kuka ya fito ga aliyu yana ɗaukar ma'anar da zai zo na rubutu yana ɗaukar ma'anar ba da labari take cewa shi ne yin rubutu ne ko da wani za gobe ma ɗan kacin yi zai yanzu na in kace yi zai bayan mun shigar in kace yi zai aka yi an tona ne yana da to ne yana nuna yanzu na cikin yana nuna ko ne mai yi ne to abin da ke yi babu mutum na wasu يدل على الحال والاستقبال هنا بابا جدا يبقى هذا اللي كان يخرج يسمع ينصر يتكلم يستنصر فهو يتكلم ينظر ينجح من بأيك مجال أو مجال فهو يتكلم أو كل من ينظر كل ينجحها في يوكي هنا بابا أنت يبقى فأظن فيه مدارك كلمة وكما أفضل الله ربي yasa ba ta fayyace kuma a masa ko in ka lura da jerin zance a kowa mutum ya ɗauko ya furgi ita kaɗai ba ta iya fahimtar yanzu ne yake fita ba ta iya fahimtar babu labari ake cewa ku a ɗabi a sani fita ne amma da na ce هذا زيد يخرج من المسجد قرينا بالكتاب من yanzu ga kuma yana fitowa amma wani ya wuri sun lafiya ya kanta a gida wani lokaci ba ya fita a shi daga baya fara fita ban kuma ba sai wani ke bani labari zaidun ya furgi kuma yau a tsaye ke kowa yanzu a ɗabi a sai ne amma yanzu ga kuma ya fito ne yana ba ka labarin ɗabi'a sai kamar haka hal huwa wasra na'am wasra yanzu kana babu labarin yiwuwar karatu a wurin sa ko da wani ko ba wani ma'ana tsarinan zance zubin kalmomin da ya karbi da fitowa cikin su su ne za su turar da kansu damu yanzu ake nufi ko kuma nan gaba kana fahimta wani da kyau sai yin wal amru
wa wa amal harfu a'a أظن هو الأمر بقى والأمر ما دل على حالة يطلب حصوله بعد زمان التطلب نحو يسقط يسقط الله تربيته أنه يسقط ما يسقط يسقط يسقط دليل قاعدة أمنة الوصل تثبت في أول الصلاة وتسقط في قلبه وفي وصله wato a farkon zance za ka tabbatar da amurka wasu ne da kusanta za ka kai in a kusur zance ne kuwa haɗe ta ake ina ba ta amfani ba ta gaji don tago alhamdulillah wa rabbil alamin alhamdu ta farka ta saboda a farkon zance ta amma in ka kawo ka haɗe da bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كافرك amma idan ka ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah kowa san da kowa karatu su da karfi sai su ban da gaji ko ka ce bismillahir rahmanir rahim ikra bismi rabbikal ladhi khalaq wa da karfi ku ta da gaji بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق yasa dan mutum da ya tambaye ka sai ka ce nun ni ara da wata ni kasa ita ce ni nusra ta ka ba mu kuɗa ruwa ma'ana ko da rikin shiri ne rikin turki ne shi da haka yake wa ɗan asiratun wando kuke ni mun ta ka ba mu kuɗa ruwa ba ga ta ka ba mu kuɗa ruwa ma'ana da za a yi turki ba a ba zuwa nan mu suke nufi a gida ba ma fahimta sosai ko zai da kuma da wani ba ko da karatu ne na kalli ne haka wannan yi haka wannan yi haka wannan yi amma wanda asalin ya fara kafi ya san yake ne ko ta kira sun ne wato kayan gaban mu na karatun gida na karatun allo da na karatun zauri yana bukatar yi masa dare yana bukatar bincike a kan da rubuta ku a jami'o'in amma ba kananan sun yi gina wasu yawa to amma wata yawa za ta rubuta masa ba waro ko dan kogowa a sakkwato ko ta mai digiri ba ma kafin da za ta fara jama'a ko ko suka ko uba ba magana ce ta abawar ayi ko ana ta ko abawar a kasa ta wurin ta ko a kan rubutu da nan ta ko ba ta fara ayi da dan za ku gani cewa akwai aiki a gaban asalan an buɗe jama'ar bayar asalan dan a karantar da harkar larabci da islam studies duk abin da ya biyo baya wanda ba harshen larabci da duk wani da babu duk wani tafarki da ba wannan ba albarkatun islamic studies suke ci albarkatun larabci ke ci amma yanzu da larabcin da islamic studies shi ne wata kowa karamin rabuwa to kuma wannan nauyi ne don masarautar kano nauyi ne na malaman kano nauyi ne na shekunan kano nauyi ne na matasan kano nauyi ne na dukkan wani ɓan kano ko jihar da take da alaƙa da kano kano jigawa katsina duka suna da haƙƙi a bayo inda tsagar kafa jami'o'i a nan kasar su ne su kare addini da al'ada na environment ɗin da wani za su cikin tafi ba a yadda ba za a rasa wata doka ko ta kwalo ɗalibai suna yin wani abin da ya fi karo da addinin jama'ar kano ya fi karo da al'adar mutanen kano in ko haka ta kure fa'idan ba a faɗa ta idan nan ya sun kasa ba ta ne kula cikin ku ba ku fasu amma Allah an cike amma da haka mata ba ku akwai bincike da yanzu ba haka mata ba akwai Qur'ani da fatin ne ne zaman kansa hadisi da fatin ne ne zaman kansa fiqh da fatin ne ne zaman kansa tarih da sura da fatin ne ne zaman kansa harshen larabci da fatin ne ne zaman kansa sai zan to fakalci din gaba ɗaya arabic and islamic studies duk su suka cikin nan gudu a warewa tafsiri ɓangaren ka a wara da ta ce qur'ani a cikin za a samu qur'ani a cikin ne wannan a cikin za a samu tafsiri cikin ne a cikin za a samu ne da gurin idan ka dauki hadisi haka idan ka dauki fiqh a samu ɓangaren usul da wani ne amma duk gaba ɗaya da hadisin da qur'ani da fiqh da tarihi da tura din da wa'au da wani ne duk akan yadda su cewa kawai da fatan mummudu ba da fatan mummudu islamic studies ba an fito ba kuma in asalin kano nawa ne suka rike bayar ne suka yi dukkan su musulmi ne dukkan su in kano ne nawa suka rike jami'ar bayar ne suka ko da kida nawa muke ba ko ta muke ba wal amru ma ma dalla hadathi min al hadathi dhikru ma dalla ala hadathi yutlab yusulu ba'da zaman al takallum ma yusulu wa tadawata fi nahu istibda huwa da amru yusulu ko yafham واصرف واسمع وانصر وتكلم واستبصر واسترد ومن بالفعل الامر به فينا من تعبير ابنه يطلب حصوله da ake son faruwarsa ake nema nema ne don da muke kuma talab ne wannan ijlis wannan talab ne ukra talab ne uktub talab ne don nema ne kun talab al-qiyam ijlis talab al-julus ukhruj talab al-khuruj udkhul talab الدخول اقرا طلب القراءه طلب وبدون ان يقص العرب ذاك انفعلوكي في انفعلو كله ما بين وجود باركي ذاك فعلي شيء متشابه yana harhaɗa da juna wani abu ka karanta shi a nawo kana ganin ba wa komai ko ka ga kana karanta wasu kake so da amfani ka ko da inda ka karanta a nawo zai wajen amfani da zai ta ba ta saboda ka ga hukumi don za a zo wajen jumla kabariya da jumla unfa'iyya ka ga wannan fa'ida ta kuma kuma kabariya ko unfa'iyya zai yi shiga cikin balaga zai yi shiga cikin mutum fito daga cikin unfa a cikin akwai fala ka ga fala shi ne sai wal amru ibn isra wannan ba kabar ne ba unfa ka ga fala akwai su asamanni ala laysa sababa wa yawma fa akhbiruhu bima فهم المسيب ليس الشباب وعود يوما إماما فمرتفع تباو وطن وطن وطن وطرانا ومن منين فمن مني بيري فجاء كلام بند ثلاث فمن مني تدور أن هذا يكون بسيما ينسي هو كتلت ومتوكا أكون ولا أبدا جاء كلام فعلم بسيطرة جوما هند إما تكون في جوما بسيء أتنظر أنت بكاتيه فكما ليس سيوه shekaru sun yawa a lokacin kuma ka riga ka zama malam kuma yanzu kai baka fahimce su kuma da za su iya wani ne fahimtar da kai ba kuma malami ne kana ba guwa na ba kabbara yanzu su ji saka da wani kuma يطلب حصوله بعد زمان التكلم ما هو يكتب الى اخره وتشيء طول الامر شيء يطلب حصوله يدل على عبث يطلب حصوله بعد زمان التكلم صوت وأما الحرف وأما الحرف فهو في اللغة الطرف وتعتمد بكلمة الطرف بكما الطرف وتبيسكان الراء بكونه بفتح الراء الطرف بفتح الراء كونه جيفا النبي الطرف وتكون الشركة والإيدة ينظرون من طرف فبالطرف الخفيف وكان كان له جوه تضافا من طرف الخفيف اكبر اكبر هنا بدان فوزا وكان قوي قوي مثلا وكان من قوي ده فتح على باب الله هنا كان عند ابي كلا ده الحرف العرب في كلا الطرف جوه الخفيف الله يتجزى الله في ومن الناس من يعبد الله على حرف أسباب أجوزهم تكون بيسكة تكون دائرة المسلمين في جوابها وهو يقدم رجلا ويؤثر أخرى إيه واحد المسلمين في كلمة هذا ما أنا أجرى من أمداني وثاني إيه واحد ما أمداني وفاقة تكون من دم إيه على فهو على فهو يفتي سيني ومن الناس من يعبد الله على حرفه فإن أصابه خير يطمئن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الكفران المبين حرف جيتي مسيح صعب جيتي تسمع الطرف وانا اصاب اللي عرفتيته اما اقول سلاه جنتنا وفا وفي السلاه النحاة وفي السلاه النحاة كلمة دلت على معنى في غيرها نهي من فإن هذا اللفظ فإن هذا اللفظ كلمة دلت على معنى وهو الارتداء وهذا المعنى لا يتم حتى تضم الى هذه الكلمة الى هذه الكلمة غيرها إلى هذه إلى الكلمة هذه إلى هذه الكلمة غيرها فتقول ذهبت من البيت مثلا تكفر يتي اما اسمه سلاه جنتنا معلمان نهي في الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها كلمة تيجي تكي نونا معنى أتكي وتركة بعد كلام كنت بقى نحو من كمر من فإن هذا اللفظ كلمة دلت على معنى وهو الابتداء بدأ تكون معنى من أتوى الابتداء فأرقى الأبو يا فارع دجا دجا فبقى جنب من تجي توكد daga ina daga masallaci daga gida daga waje ka ga ma'anar ba ta fitowa sai ka faɗi karshen abin da zai biyo bayan daga عن ذلك ما يؤمن فإن هذا اللفظ كلمة دلت على معنى وهو الابتداء وهذا المعنى لا يتم وأما المعنى لا الابتداء ضبط باوتك حتى تضم إلى هذه الكلمة غيرها حتى كانت وتكلم بأن الكلمة فتقول تكتب ذهبت من البيت نازو ko kuma na ta ko na taho daga gida zahabtu min albayti na tafi daga gida هذا من البيت مثلا هنا مثال أه.
أمثلة للاسم كتاب قلم دوات كراسة ما جريدة تقوى كرافة تدو كرافة نعم
طيب. نعم نعم.
أه.
كراسة جريدة خليل صالح عمران ورقة سبع عمار ذئب صاد نمر ميمونة برتقالة قمصرات نرجسة وردة هؤلاء أنتم
طبعا يكون عنه كتاب قلم دواب دواب شنو توابع ko alka- ko ko inci marbu dukkan ruwa da yake ko cikin biro ko za a taba da alƙalami shine dawa kurrata littafin rubutu wata sau jarida kuma da hausa jarida muke fa wato takardar yada labari khalil suna ne na mutum salih imran warasa sabor idan an ce a sabor dukkan dabba da suke farautar wata kamar zaki yana farauta kamar damusa tana farauta eh? kura da dukkan dai dabba da suke farauta ta iya farautar wata dabba ta mutu ko ta fata ko ta ko ta ciye ko ta asabu ko ta ji ba to to ku ku imran wa ta tabu imar sukan ce kula waɗansu kuma su da su ne kula da kan teki shi ne duhu kura ita ce bada الضاد والباء والعين نمر دا مفوق فهد ذاكي هنا يكون هنا ذاكي فهد برتقالة لا كمل له مو بدبا مضمون
ها مضمون كلمة مستقام
ومين أبو برتقالة بتاعنا ومين أبو kun masiratin wani ɗan wuta ko ne ban san shi da hausa ba gaskiya na gan shi a kasashen laraba ana ci amma ban san shi da hausa ba marjisatun marjisa maibini na suru ko fulawa wardatun haka kuma surujin haka ma ita mai isara ne zuwa ga jama'a taron mutane sawa'un maza ne ko mata hawa la'u rijal hawa la'u nisa waɗanda suka ce haula'u ana amfani shi ne da mul'ukala abin da yake ba masu hankali ba ba za ka ce ba haula'u madaru haula'u masabu haula'u kutu suka ce haula'u ana magana shi ne mu jama'a su mul'ukala amma dai gaskiyar zance shi ne haula'u ana amfani shi ne al'ukala wa bai mul'ukala duk da cewa ko gairu kala za ka yi cewa hadihi kutub hadihi akalam ka ba ka lamiri na isara na mace hadihi kutubun hadihi akalamun hadihi madaris amma inda za ka ce ha'ula kutubun ha'ula wa akalamun ha'ula wa madaris da ke da ba kuma ha daban ula'u daban ko ula'u din shi ne ismul isara ha din mutan biyu duk inda suke kamar haza hadihi ha'ula'u ita wannan haɗin daban domin haza kalma biyu kan wani wata ne za ka lura biyu ce haza ita abin sai ka zo ka ce haza mubta da ku mabnin ala sukuni fi mahalli raf'ul mubtada kitabun sai zanto khabar din ina ba dan bin to haka haula haka haula duk haka to kaga ulai shine hukumar isharar kuma laraba waɗansu ce ula waɗansu ce ulati bil maddi wa bidiyar maddi idan sun ce bil maddi wato za ka sa alhamza gaba in sun ce bidiyar maddi suna nufin ne babu alhamza ke ula ula rijalun ula nisa'un kamar yadda za ka ce ula rijalun ula nisa'un to ita ha idan ka sa ha to sai ka ce ha ula ba za ka ce ha ula kawai in dai ka sa ha in ka ba ka sa ha ba in kuka dama su kawo alhamza in kuka dama su ci sun yi alhamza kawai da take na alare sai da gina malaka ce wa bi'ula ashir li jam'in mutlaqa wal maddu aula yace da lafazin ula za ta isharar zuwa ga dukkan wani jam'i ko ne ne yace nake mutlaqa yani da jama'atul zukur wa jama'atul unas jama'atul uqala wa jama'at غير الأقل عشر لجمع مطلقة yake wal maddu aula amma ka ce ula'i ya fi sama da ka ce ula kadai shine wal maddu aula a cikin na a cikin larabci din an gane ko yana daga cikin dalilin da suka ce ula'i ana amfani da ta biyar da ukala baitin jarir da yake zummal manazila ba'da manzilatin liwa wal aisha ba'da ula'ikal ayyami da yake ula'ika sai ce الأيام عند الأيام جمع لغير الأصلاء فأتيت أولئك ثم المنازل بعد منزلة اللوى والعيشة بعد أولئك الأيام هنا مع الشاهد أنتم بغض أن أسمان هؤلاء إذا أنتم دو أسمان كيف لكم أنقلة بالفعل أي سافر يسافر سافر قال يقول قل أمن يأمن إيمان رضي ورضى ارضى سبق يثبت اثبت اثبت اجتهد واجتهد اجتهد استغفر واستغفر استغفر wannan misalai ne na fi'ili sawa'un madi ko mudari ko amri safara musafiru safir kana yaqulu kun amina ya amanu da an ce amina mutumin da ya amuntu ya fita daga tsoro kenan ya fita daga cikin barazana ya amunu yana amuntuwa iman ka amuntu mana rabiya yarda irda yarda shine rabiya sadaka yasduku wasduku wannan kun san shi اجتهد يجتهد يجتهد يستغفر يستغفر يستغفر وهذا من ذكر في إليه سواء كان أفعالا ماضية أو أفعالا مضارعة أو أفعال أمرين سيتمي أمثلة بالحرف من إلى عن على إلا ما كن إن أم بلا بل قد سوف حتى لم لا لن لو لما لعل ما لا فليس إن ثم أو ممتاز wannan duk harufa ne min da ila da an da ala da illa da lakin da inna da anna da bala da bal da qad sawfa hatta lam la lan law lamma la'alla ma lafa laysa in thumma au wannan suna ake kira huruful ma'ani don a nahu harfa iri jure akwai al-huruful mabani akwai al-huruful ma'ani al-huruful mabani harfa da ake gina kalma da su sune alifun ba'un ta'un sa'un jimun ha'un sa'un dalun zalun ra'un zayun sinun sinun sadun babun ta'un za'un عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو لام ألف ياء waɗannan su ne huruful mabani dan da su ake ginin kalma idan kana so ka gina kataba sai ka ka gina kataba sai ka tsiro ka ka tsiro ta ka tsiro ba sai ka hada sai baka kataba ana kiran su huruful mabani dan da su ake ginin kalmomi huruful ma'ani ko kuma an samu suna harafi a islawi amma kowanne ba harafi ɗaya bane akwai mai harufa biyu akwai mai harufa uku min harufa biyu ne da mimin da nuni ala harfa uku ne ga alif ga ainin ga lam ga alif da kace amma su harfa ne na ma'ana an tanadi su don su bayar da wata ma'ana a cikin kalmomi to suna ake kira huruful ma'ani waɗancan kuma huruful mabani an gane ko to waɗannan kar ku manta duk lokacin da ake magana fi'ili ismi harafin su ana magana akan huruful ma'ani kenan ba huruful mabani ba ina ba da gun fahimta ba ta kai dai wannan shine darasin yau gaba daya yana magana ne akan kashe-kashen kalmomi ko nau'ikan kalmomi ya rage wani abu tsaya da za mu yi tambayi a kan ka iya samun wani mai mutu ya tambaye ka ya ce da kai kana karanta nahu malaman nahu sun yi da awar cewa duka kalmomi na duniya kala uku ne suke fi'ili harf ma dalilukum ala zalika biyo hujja me hujja sai ka ce wa dalilin nuhati fi hasarin kalimati ko kuma dalilin nuhati ala hasarin kalimati fi salatati anwa إنما هو الاستقراء هذا هو الدليل الاستقرائي sukan ce al-istiqra farki alhamza ce ba ainun ba suna nufin at-tatabbuk bi ma'ana anna al-ulama tatabbu al-alfaz al-arabiyyah fawajaduha la takhruju عن هذه الثلاثة المذكورة فهذا هو الذي يسمى بدليل الاستقراء an bincika an binciko an tafi birni an tafi kauye an gamu da mawaka an gamu da masu hutuba mayu hutuba an gamu da masu rubutun zube an gamu da masu kifir an gamu da kowa an tara an haɗo an tara kalmomi duk dai ko miliyoyi aka samu gaba ɗaya ba sa fita daga waɗannan nau'ukan guda uku duk kalmomin ko ta zama harafi ko ta zama ismi ko ta zama al-istiqra yanzu kamar wani tambaye ka ne aji nawa ne a nan makarantar kai kuma ka taɓa shiga ka gani ajujuwa ne guda takwas sai ka fito kake cewa me ya da wani ka ce a wannan makarantar ajin ka guda takwas ne sai wani ya tambaye ka me ya dalili sai ka ce me al-istiqra ka shiga na gani na yi tabbaki ko wani ya tambaye ka bima tatakawwanu al-madrasa a zamanance daga mai makaranta kake giduwa sai ka ce abubuwa malamai shugaban makaranta labas ɗin karatu yan makaranta ko wani zai ce da saura ba sai bayanin ban ɗakuna ba ba da ka tabbu ko ka tabbu da ka kalli ɗalibai ka kalli malamai ka kalli abubuwa ka kalli shugaban makaranta ka kalli salabas ka kalli littafi sai ka tsaya ka ce shi kenan da an samu wannan makaranta ta samu sai dai ce ko ba ban ɗaki ka san duk yana sai ka shigar da ni ban ɗaki kuma tun da a zamanin sai sai ba gargajiya ake ba san duk yana ko bayan ban ɗaki sai an samu labirari ɗakin taro duk wannan menene ababai da makaranta suke gina da to wannan me ya dalili akan cewa da haka makaranta suke gina bai tatabbu tatabba na zai da alaƙa da halin bai tatabbu shi ne ne bibi tabbibin abu a ita haka yake bai fito ba daga haka to daga nan wurin sai tambayoyi da ya bayar sai ku haɗa su da tambayoyin wancan darasin duk sai ku wuce a matsayin tabrini ga wanda zai yi ma huwa al-ism shine tambaya ta farko sannan masjid lil ism bi ashrati amsalati bi ashrati amsala ka kawo misalin ismi misalai da dayar guda goma daga wannan abu ne mai sauki ma huwa al-fi'l ila kan kismin min qasm al-fi'l kawai zaka ce fi'li shine kaza kuma yana kasuwa zuwa kashi kaza ba sai ka kawo misali ba duk abin da ba sai kawo misali ba sai ka kawo in ka kawo wani da baka fahimci tambaya ba duk abin da aka ce kawo kuma sai ka kawo in ba kawo ba kuma wani da baka fahimci tambaya ba ma huwa al-mudari sai kai bayani ma huwa al-amr sai kai bayani ma huwa al-madi sai kai bayani masal lil fi'l bi ashrati amsila ma huwa al-harf masal lil harf bi ashrati amsila da abin da sauki an gane ku to sai mu dakata nan gurin a darasi na gaba sai mu tashi kan alamatul ismi wato za mu rinka tafiya a hankali a hankali babban kawai abin da nake so cikakken haɗin kai haɗin kan kuma na halarta a kan kari da wuri kuma na duk wanda zai halarta ya kasance ya yi ƙoƙari ya samu littafi sannan abin da duk ya fi wannan muhimmanci ya kasance duk yadda kake jin ka fahimta a lokacin da aka yi darasi to idan an tashi karka bari ya kwana ba tare da kayan muzakarar ba lokacin da muka fara koyon nahawu نحو اللي هي امبانير كورنت انه انه الوادي الجزء الاول والثاني والثالث الجزء الاول الجزء الثاني هنا جنب باب ونص مريم الكل بتاعك انه وين بربي تطلع da wannan malamin ya san da wannan malamin bai san ko ko malamin ya bana abin kun dan ne tabrini ko in kawo ko duba ko da bana cikin tsarin makaranta ko duba ya bani maki kuma kai ba wai zai sa makin ne a ka'idar karantarwa ba a'a ni dai an gyara nan wuri ta bana sun kuskure ne ko kuma wuri ta bana kuma da tabbacin daidai ne to wannan ya taimaka min kuma duk lokacin da muka ɗauki darasi ba na bari ko kwana sai na ji na mai kaji ko biyu ko uku ko hudu wani lokacin har ko goma ni ta ne ta ni ta ne ta in tabbatar ya rufe in samu wani aboki na mu tattauna da shi to da mun tattauna na san ya zauna ke wannan shahara ce ga dukkan darasi ba wannan nufin ta wannan darasin ba dukkan inda kuke zuwa darasa wurin wasu malamai tsawon hadisi ko tsawon kuke ne tsawon mene ne in dai kana son ka fahimci abin sosai bayan ka ɗauki darasi ko ka ji gida ka sai ka muzakara amma duk wanda ba ya muzakara ka ba ya za a yi ilimi sai ya kasance matsayin ka kamar kirkin gizo gizo ne ya je ciyawa da ya ɗauka ya ɗaure ko ya tashi saura a kansa ya yi ya ɗaga ya tasa da ya kunce da ya kunce ko karo ko kara ko kara ɗaurewa ba da ana guda ba zai ɗauka yanzu kan yi saboda haka lalle lalle da sai mutum ya wuta muzakara kuma da kusa wani tsakanin ka da abokanan karatun to sai mu shiga adab kenan malam sai mu shiga lissafin adab wanda suka riga suka yi photostat ko su duba wanda bai yi photostat ba zai zauna kusa da mai shi amma mu kan mun yi daga kokun ta faru daga inda aka ce al'adab بسم الله الرحمن الرحيم الأدب تعريفه الغرض من دراسته فنونه عصوره nan irin abin da yake so ya yi maka dangane da abin da yake fi hadas waɗannan al'amura na farko tarihu menene hadas me ake kira da adab me ma'anar adab zai zo ga wani nan gaba abu na biyu al-gharaf min dirasati al-gharaf rafi ya kuma ta fata gaggata al-gharaf a al-gharaf manufar karanta shi me yasa ake karanta adab me adab zai koya wa ɗalibi sannan abu na uku fununuhu bangarori na adab ko fannoni na adab wa ke rubutattun wakokin adabi ne haka magana wadda take ba rubutacciya ba kamar hudu ba kamar makala da mutum zai rubuta a jarida duk adam na iya shiga cikin shi an fahimta ko ko wata makala adabiyya nas da ana ce da wani a matsayin nas adabi sannan kutubobi din akwai kutuba ta addini kamar kutubar juma'a kamar kutuba idan ka zo neman ɗauran aure don zai ke tuba idan mutum an je neman ɗauran aure sai da aka tura wakilan ango kun je ku nemo wa angon ku mace a gidan kowa ne sai an samu wani domin zance wanda ya tashi ya bayanin kan naku ya kira za ki zuga shi ya faɗi matsayinsa iliminsa jarumtarsa gargadon abinda mutanen wannan zamanin su suke girmamawa a lokacin farauta abinda ake cewa siyar da baki sun suna ganin abu ne na alfahari a lokacin da ya dake jarumi ne a fagen farauta da yaki duk wani abu ne wanda suna abin ne mutum ne mai jure wa yunwa duk wannan abin na alfahari a wurin mutum ne mai adana ya kuma kaza duk wannan abin alfahari a wurin ina ba ta an fahimta da sauran duk abubuwa da suka kirga suke kirga wasu a mutum abu alfahari to kaga a nan gurin kuta ba ake yan a cikin kuɗi ne kilan an ga da ke tafi ko ko da ba kowa ke yin zance ba sai dun ga wanda yake kowa iya magana kaga irin abin da ya ba mu da shi yau shi yasa bukatun mu wani lokacin ba ta buwa yanzu da aka ce mu mutanen unguwa kaza za mu je wajen chairman na local government din mu ko mu mutanen unguwa kaza za mu je gidan gwamnati mu ga gwamna ko za mu je fadin mu martaba sarkin Kano a maimakon mu yi wa kan adalci mu duba cikin mu wasu iya tsara zance wanda kuma taron jama'a baya masa kwarjini ku ta kai wani ko za ta magana dama sakon da muke son mu isar shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza ko kun faɗi sakon ba ruwan wato yanzu kun ba shi madda kayan aiki technical abubuwa na ne za a fara faɗa menene a kuke a menene na karfe kuma sai ku bar musu tun da shi kwararre ne wajen zai ina abin da kuke tsammani ne zo a farko a wurin shi ba shi ne a farko ba a kuke a zai abin da kuke tsammani ne zo a farko a wajen shi a farko zai ina ba ta fahimta amma yawanci ba haka muke ba sai a samu waɗansu waɗanda ake ganin shi ne su suka fi shekaru cewa ne magana sai magana ya kai mai babu daya har a gaji da shi kowa ya gaji kawai yi sun kuɗi ko to shi kenan a duba ko to sai a duba duk inda aka ce muku a duba a muna kun tunda gura da ba da ya duba ina fada za ku ta fita a duba ko da an gudu su ne ko ko ko ko sai an nemi su ko sai da kuma ta zuciya ta wallahi da wuya a nemi su ya ba da kuka da wanda yake zance sai da ya fara zancen da ya yaka mutumin da yake fadawa to mutanen da haka suke lokacin da Umar ibn Abdul Aziz ya sami shugabanci mutanen masa suka je su masa mubaya sai suka nemi wani yaro ɗan shekara bakwai suka ce shi ne zai magana a madadin su da ya tashi a gaban Umar ibn Abdul Aziz ibn Abdul Aziz ko kaza na ga da tujuwa gaban ka sai ce ba ko da ku ji kai da zuba kai ne hadisa ba dan dole a cikin talaka a kowanne sun yi da sun yi duka da a ce wani abu aka duba sai aka fasa zama hadisa ni ma wani abu aka duba sai aka sa yi da wannan ayar kaji tun daga nan muna aiki in yanzu ne shugaban da aka ce zauna ba da bakin mu ku kaga akwai fito ba irin wannan akwai fito ba ta siyasa shi ne yakin neman zaɓe da ake da kuma fito ba sosai ne baki ne zuwa abin nan sauran wanda za da baki da zai iya abin nan kuma baki ina asali wato yadda za mu karanta abu a tsari a fanni na adab kuma dole sai mun zo mun dora abin a mizanin shari'a don ta iya ga wani nasi a wurin malaman kada ba ya kai matuka amma idan an dora shi a nufin shari'a ya fito da wata aya ko abu ko ba haka ba yanzu a kai tsoro da kai ai umma ne duk wanda ya tashi ambatan ya hara na jahiliya za a ce حامل لواء الشعراء حامل لواء الشعراء شنو غير مسلم amma hukuncin sa bai jiya bane ba da farko da mutum da suke shi da komai da komai ba zai dan ka tsaya sa gidan da ba su kula babu amma a adab ko kimma to a nan gurin kun kafin mu karanta adab duk ya karatun da za mu yi wa adab zai sha bamban da karatu da ake yi wa adab kura a makarantu na zamani don a makarantu na zamani kawai ana karanta adab ne don shi adab ne mu ko muna karanta adab ne don yin hidima da addini to kaga duk lokacin da muka ci karo da shi duk zafin da burgewar mai shi muka faɗi ma'anar sa idan mara ce sai mun rufe ta da ayoyi amma da kai ka samu jarin sai da kun kalmomi ka tafi amma don karka je ka kafa hujja da wannan nassin to wani abu na barba ko ba haka ba don tabarkin dan adam yanzu idan ka samu yara kanana sun nuna musu sun na sami suka kalla kuma ya kasance a dorai suke da wannan gadon kai tunna musu a kan hanyar su zuwa dorai sai sun yi ne hanya su sun gwada to haka idan ka karantar da mutum adab ba tare da san mizanin addini ba ya karantar da ake kiran ragiya ya karantar da ake zuga mace da faɗin wasu ɓangarori masu yin hankali a jikinta to yadda kan hankali shi ke nan ko mutum ya zama wani abu daban shi yasa da yawa daga cikin waɗanda suka karanta larabci don larabci ba su alakanta karatun larabci da addini ba ko ga masu da tarbiyya ko ma ba su da kisan addini da mutum yana da PhD a kan harkar larabci amma ba da kisan addini wani ma ko alwana da shi ba amma in za ku zance kawai sai ɗauki biro da suka ba rike wani sun kawai na wani kai ba na da kuwa kowa kowa wani abu da hau da yi ne rami yi ne rami ce ba da da haka wai da mai ne rami ce to na za a ladan ku da haka sun ce wani rusuruhu rusur bin min al-asr zaman na nada ko zamani na jahiliya ko zamani na musulunci ko zamani na bani umayya ko zamani na al-abbasiyun ko kuma an-nahd al-haditha duk wani abu ne da zamu karanta shi wanda sai yanzu zai ba mu samfuri wato samfuri na mazi na waƙoƙi sai ya fara da mu قال امرؤ القيس يفتخر ولو ان ما اسعى لادنى معيشتي فقالوا ولم اطلب قليل من المال ولكن ما اسعى لمجد محصل وقد يدرك المجد المحصل امثالي.
وهو كيف يا صداع تجن بيتي الفهري. عندنا كيف؟ a cikin wata kasida ta wanda ya bude zai cewa ala in sabahan ayyuha talal mubali wa hal ya'iman man kana fil usr khali wa hal ya'iman illa sa'idun musalladun qalil al ubumi ma yajitu bi awjali to a cikin ta nake cewa walau anna ma as'a li majdin mu'assal walau anna ma as'a li adna ma'ishatin kafani ولم أطلب قليلا من المال ولكن ما اسعى لمجد محصل وقد يدرك المجد المحصل امثاله اذا تاريخ دون شيء kamar da zamu karanta nan gaba zai zai zai tsinka da kan tsawo an kace mahaifinsa lokacin da aka ce mahaifinsa shi yana can cikin yawon dabarsa saboda saboda sakkencinsa da maganar mata da jiya baban sai kuri inda baban da babban mutum su ko manyan mutane a wancan lokacin ma ba su yarda da irin wannan abu ko za su yabo ya suke gasan ki a san gaske ko kore da ya kore su zai biyu su bi irin kungiya ta ɗan daba kawai su yi farautar su kai farmaki nan su yi nan su yi nan su yi zuwa maganar mata kawai daga wannan daga wannan daji zuwa wancan daji daga wannan tsibiri zuwa wancan tsibiri daga wannan kogon dutse zuwa wannan aikin su kenan yana kan shi haka yana kai masa labarin ma'aikata wata kabila ta kawo hari ta kashe ma'aikata su kaskanci na ta an kashe mahaifinka ba ke komai ba ko da ba ka kuri ba wata kabila da za a kashe mata ta kyali ko da za ta kare gaba daya to saboda haka a lokacin nan wanda yake tare da su kungiya ta yan daba ba su yi sa yawan su ya so su yaki kabila guda ba tunda ba su da yawa sun tara zuwan samari ne to don saboda haka sai ya gaba abin da ya kamata yi illa ya tafi wajen sarkin ruwan na wancan lokaci ya je ne ba agaji daga wajensa a ba su taimako na sojoji da zai zo ya dawo da mulkin mahaifinsa idan ya so su kuma sai su karewa daular romawa waɗansu masalahohi ko manufofi da suke da su a cikin tsibirin larabawa sun san suna da kawai irin da yadda ake kawancen nan da duniya taimake ni in taimake ka bari in taimake ka samu mulki ko kuma ka taimake ni in tabbatar da manufata ko ta siyasa ko ta addini ko ta mene to saboda haka a kan wannan tafiyar da ya a kan hanya ne abokanan zama da suka alkawalin za su raka shi waɗansu suka ga sun sun gajin tafiya ya kamata su tsaya a koma gida shi kuma yake ce musu walau annar ma asqalu adna ma'ishakum in da a ce ina cewa in komo ne da adna ma'ishakum dan dan wani abu na rayuwa da zan samu da duniya yau in samu mulki ko in samu kuɗi kafani abin da nake da shi yanzu da ya ishe ni kafani da ya ishe ni kalilin min al-mali sai dai ke harka dan bana san da yawa wannan akalu da ba sai na nemo wani abu ba kare akan abin da nake da shi yanzu walakin ma as'alu najdin mu'assalin amma ina yunkuri ne da gwagwarmaya bi najdin mu'assalin dan wani masjilma mu'assalin na usuli da na raka shi ne an zo an kare kowatar gidanmu an kashe mahaifina to in ban ɗauki fansa ba asalin da kabilar mu suke da shi an san mu da jarumta yanzu a ce a kaina ne abin ya kare ya zama su inda duniya ce da sun hakura inda dukiya ce da kai ka ɗan na samu ta wadata ba sai na sa wannan wahalar ba amma sun ce in kare mata da gidanmu wa qad yudriku al-majd al-mu'assar amsali iri na ko shi ne ya isa ya kare martaba ta usli a gaba da baki a wani yake da kan sahibi lamma ra'addar da dunahu wa aitana anna la yakani bi saysara fa qultu lahu لا تبكي عينك انما نحاول ملكا او نموت فنغدرا yace aboki na ya mutu da kuka lokacin da ya ga an wuce kai biya karkasar da ya sani an tafi da kasar larabawa an tafi daular rumawa kasan kuma ya mutu da arewa da zai kudu sa yace sai kuke da kuka wa aikana an na la yusalu bi kaisara ya san lallai sai mun kai da kaisar sarkin ruwa fa kuntu lahu sai na ce biki na tabbaci ainuka dan me idanun ka ke zubar da hawaye kar idanun ka zubar da hawaye innama nuhawilu mulkan abinda muke son mu dawo da shi mulkin gidan mu da harkoki aw na mutu fa nuzura ko mu mutu akan hanya idan ya so a ba mu uzuri ba a zargi ba a tarihi a ce mu da rabbaki akan hanya muka mutu wato mutane ne wanda ba da cikin to shine ce walau annama as'a da a kan ina kai kawo ne ina kokari da abu na mafi kafi don kira wata rayuwa ta san kafani salilin min almali da ɗan kankanin dukiya ta ishe ni wannan akulus da ba kuma nemi komai ba walakin na ma aka sai dai ni ina yin yunkuri da kokari ne limajin mu'assalin don wani girma na usuli na gidanmu wa qad yudriku al-majd al-mu'assal amsali iri na ne kuke riskar girma na usuli duk inda yake a dawo da ko an kwashi na ba ta fahimta da al'aslu bisa da al'asalu ko al'aslu bisa biyar da daukan asali ke an gane ko na وقال لذيذ بن ربيعة من قصيدة الرقى بها النعمان بن المنذر لذيذ بن ربيعة ko daga cikin mawaƙa na jahiliya akwai kasida wanda ya yi risa'i abinda ake kira risa'i shine kukan mutuwar wani ko da ke ba lalle ne kuka ba wato kamar ka shirya wata kasida don bayyana makokin wani don jin takaicin mutuwar wani ka kera wata kasida shi ne risa rasa biya nu'man ibn al-munzir wanda da ita ne yayi kukan mutuwar wani ko ya nuna bakin ciki da alhinin mutuwar annu'man ibn al-munzir wato shi rabi'a shi ne ibn rabi'a ne yayi wannan kasida ba a cikin ne yake cewa على كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل وكل أناس سوف تدخل بينهم جوعية تسفر منها الأنامل وكل امرئ يوم سيعلم غيبه إذا حصلت عند الإله الحصائل فإن أنت لم ينفعك علمك فانتسب لعلك تهديك القرون الأوائل.
يقول أنا عارف الفكر الثاني أنا ما قلنا بشي دم بوت إذا تصور راسك kullu shay'in ma kana Allah batil duk abin da ba Allah ba batil ne ma'ana yana da farko yana da karfi ba wai lalle batil ya zanto fasacce ko fata ba eh batil yana daukar ma'anan fata amma kuma yana daukar abin da yake bai da tabbas abin da yake ba dawwamin ne ba kullu shay'in ma kana Allah batil duk abin da ba Allah ba ba dawwamin ne bane yana da farko yana da ƙarshe wa kullu na'imin la muhalata wa'ilu dukkan wani wanda yake cikin ni'ima kowace irin ni'ima la muhalata za'ilu ba makawa sai ta kauce mai kaucewa ce mai gucewa ce kowace irin ni'ima mai gucewa ce وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل وكل أناس كون هي المثال sawa'un gidan sarauta ne gidan kuɗi ne gidan ilimi ne gidan talauci ne birni ne kawai ne sauka ta dukulu bai na umar duwai da sannu wata babbar musiba sai ta shiga cikin tasfarru min al'anamidu wanda saboda ita ne kawunan yatsu suke zama ruwan ɗorowa suke yin yalo al'anani jam'i ne na ambula ambula kuma shine wannan gafar ta karshe ta dan yatsa hadhihi ambula wa hadhihi ambula wa hadhihi ambula wal jam'u anamil to menene abin da ke nuna cewa mutum ya mutu ina ganin tun launin ya fita daga baya launin ruwan tsoro a ce duwaidiyyatin babbar mutum da yake nufi hirgin mutuwa wani yake cewa duwaidiyyatin din nan ai tasbiyar ne abin da ake nufi da tasbir a cikin harkar larabci shine taqlilu zati shay'i aw taqlilu kamiyati rage girman abu ko rage yawan adadinsa ina fata an fahimta rage girman abu ko rage ne adadinsa kaga idan kace kitab ya kunshi littafi kowane iri amma idan kace kutayya sakin shi ne dan karamin littafi dan karamin littafi shi ne kutayya idan ka ce kalan ya tafi kowane alkalami idan ka ce kolayin ya tafi dan karamin alkalami kaga wannan karanta girman abu kenan ka iya cewa durai himat a madadin da rahman sai ka ce ne durai himat ya nuna rabi cikin tsarare ko ɗan jirhamomi marasa yawa turai ba sannan akan kawo tasbiri li taqrib zaman sai ko taqrib makani kusanto da zamanin abu ko kusanto da wuri kamar yanzu ka ce ko bayyana salatul asr ko du'ai da salatul asr idan ka ce ko bayyana salatul asr kana nufin qabla al-asr bi waqtin qalil بعيد صلاة العصر أي بعد صلاة العصر بزمن قليل بعيد كما بعد لي وتكون أنت في زومي بعيد كما قبيل قبل لي وتكون أنت في زومي قبيل وقبيل المغرب سيد صلى المغرب بعيد المغرب da kammala sallan magriba da ɗan ɗan zamu ne wani faru kamar ka ce mai ka tiliyau ko mata ka ce bu'ai da salatul maghrib yana nuna ne bayan tafkar da minti biyar in yayi yawa goma amma idan nace ba da salatul maghrib ko da da minti talatin da biyu sunan su ne ba da salatul maghrib ko da da minti arba'in ne matukar dai ku sha'i zake ba amma na ce bo ayi da salatul maghrib ina ba ta fahimta ko ka ce nan ka ce yau ne ce mata ka ce ko bayyana salatul isha dab da lokacin sallar isha dab da fara sallar isha ina ba ta fahimta to kaga duk wannan ɗaya ne daga wato dalilai ne ne tasbiri haka aka yi tasbiri wani lokaci littahtu don raina an don raina mutum ba wulakantar da su ka ce rujayin a madadin ne rajul kaga dole aka ce rujayin an raina tsoron ta wato shi maza maza ba dai kake cin namiji bane ba kan an gane ko ne ايه تسجيلي ايه ايه ورجلك ورجلك وتكاد كمر كان son ka kusanto da shi ne akwai alrasu na tasgir suna da yawa suna sarrafa wannan babin su a takaice da yake duwaihiya asalin ka tasgiri na kalmar dahiya dahiya kuma wata musiba babba kamar yadda dahiya ana nufin arrajin da makir mutum wanda yake mai iya kulla makirci irin masu wato kwakwalwa kamar kwakwalwar iblisai kenan ya yi wani kulli a kasa kuntuwa ko a yi wani kulli kuma shi zai kunci wato kan kulanin dahiya ina gana cikin shugabanni ma an taɓa samun dahiya a najeriya mai kulle kulle ko sai da ka ce duwaihiya wato musiba ƴar karama amma sukan kawo ta suna nufin babba waɗansu suka ce akan ce duwaihiya don musiba ce a idan wanda suke fada a cikin su ne bil adam karama ce amma ko ba gasu ba karama ce ba shi ne kullu unasin sawfa tadkhulu bainahum ko wanda irin mutane ne da sannu sai ta shiga tsakanin su me duwayhiyatun tasfarru min al-anamid wata babbar musiba wadda kawunan ya tsinke yin ko ke yin ruwan tsoro a saboda ita wa kullu mar'in yawman sayyi'lafu gobe kowane mutum a gobe sai an gane asirinsa ita ne wata gina fara'ar ko a yanzu kowa ba a san cikinsa ba da mai ikhlasi da mara ikhlasi kawai ayyuka da maganganu ake kafa hujja da su ake su sa wa wani su ko kuma a munana musu da su amma gaskiyar al'amari gobe kiyama za a gane shi ne wa kullum ri'in yawman sayi alamu gobe kowane mutum wata mutlana sai an gane gobe ya za ku filat inda al'ilahi fa'ilu idan an tanadi al-hafa'ilu sakamakon ayyuka inda al'ilahi a wurin Allah ma'aliki a wurin abin bauta shi ne abinan Allah ke wato hosilat idan an tattaro alhasa'il jami'in na hasila alhasila shi ne abin da aka aiwatar yayin da aka tara wannan za a gane dodin kowa ranar tashin kiyama fa in an talam wurin awajibu yake fa in an talam yanfa'u ilmuka idan sanin ka da ilimin ka bai amfane ka ba ka zama mutum nagari fanta su to nemi tarihin wanda suka wuce baya in masu kuɗi ne nemi tarihin karuna in masu mulki ne nemi tarihin fir'auna in masu sarauta ne nemi tarihin wani in waɗanda suka samu matsayi da zaga ɗaukaka wajen Allah ne mu annabawa da manzanni musamman allazina jama'u bainan nubuwwati wal mulk irin su annabi Sulaiman da annabi Dawud mahaifinsa wanda ga mulki ga annabta in yanzu ilimin ka ya kasa amfani da kuka zama na gari nemi tarihin na dace ya fanta su nemi a baka tarihi na sausalar suwan suwani la'allaka tahdika al-qurun al-awaid na yawan karnoni da san tsawarin su suka wuce baya sa su yadda kai ka tuntu da abin da kuke da shi yanzu da ba wani yanzu ba yanzu ne ina ya mutu sakamakon haka su ne kai kuma kai kuma ne ita ma za ka mutu shi da la'allaka tahdika al-qurun al-awaid to kaga za ka akwai hikimomi da dama a ciki ya sa manzo Allah fada cikin hadisi ingantacce asdaqu kalimatin qala as-sha'ir mafi gaskiyar kalmar da mawaki ya taɓa faɗa ita ce kaulu nabi ala kulli shay'in ma kana Allah batil yace duk abin da ba Allah ba ba da tabbas yana da farko yana da karshe to nan ne yanda manzo Allah ya gaskata shafarul bait amma wa kullu nabiyyin la mahalatu ghayru manzo Allah ya magana kansa shi ya sa aka ce wani ya rera wannan baitin a wajen Umar dan Kaffa bai ce ala kulli shay'in ma qala Allah batilu yake sadaka kafiyani yake wa kullu nahimin la muhalatu za'ilu yake kazabta dawru nahimin janna yake nan kan kariya da da kace kullu nahimin wannan ba kai nahimin ba yake banda nahimin janna nahimin janna yajib la yajib وتوتيه
هذه كلمة محالة أن نقول محالة لا محالة لا بد أن نقول محالة إيه.
بضم النون نعم
وقال زهير بن أبي سلمى يمدح قوما وفيهم مقامات حصان وجوهها وأندية لا ينتابها محالة بفتح الميم نعم لا محالة نعم مهم.
وأندية ينتابها القول والفعل وإن جئتهم ألقيت حول بيوتهم مجالس قد يصطاد حلالها لجهل فما كان من خير أتوه فإنما توارثه آباء آبائهم قبل وهل ينبت الخطي إلا يسيجه إلا يسيجه مم.
وتغرق إلا في منابتها النحل zuhair ke bin abi suma ya faɗi wannan yana za- ya- ya- ya- yana yaban waɗansu mutane uku wa fihim maqamatun qisalun wujuhuha wa andiyatun yantabu alqawl wal fi'l wa yujitahum alfayta hawla buyutihim majalisa قد يكفى بأعلامها الجهل فما كان من خير أتوه وإنما فإنما توارثه آباء آبائهم قبل وهل ينبت الخطي إلا وسيجه وشجرة إلا في منابتها النخل أقول فيها كمان وفيه مقامات بل تلك مقامات بل إننا مقام مقام فيه ولن زمان ولنا أزونا أي هيرة فيه مقام za ka samu mutanen kowane gari mutanen kowane kauye mutanen kowane unguwa za mu jiya kowane wuri aka saba a zauna a hira waɗansu wurin mai shayi waɗansu wurin mai tsire waɗansu wurin mai balangu waɗansu kuma a sun ce idan suna a bakin titi haka dai gwargwadon al'ada gwargwadon gari gwargwadon zinnanci ko kauyanci ko da sauran gwargwadon yadda al'ada su sai ce wa fihim su waɗannan bayan Allah suna da makama su wuraren zaman su daban-daban nan ka ga manya nan ka ga samari nan ka ga yake ta hisanin wujuhuwa duk fuskar da ka gani a wurin kyakkyawa ce ba mummuna wa andiyatun suna da kungiyoyi daban-daban andiya jam'i ne na nadi nadi shi ne ake fassara shi da club kamar yanzu za ka san da club wane wane ne murtala mamar social club wa andiyatun da kungiyoyi kungiyoyin matasa kungiyoyin aikin gayya kungiyoyin masu kaza kungiyoyin masu tallafawa marayu kungiyoyin masu ba su ne andiyatu suna da kungiyoyin su ko dandali daban-daban nasu yantabu alqawlu wal fi'lu yantabu alqawlu wal fi'lu wanda a cikin wannan andiyatun zance da tukawa ne ke shiga ma'ana duk abin da suka ce za su yi to kuma za su yi za su aikata ba magana ce kadai ba aiki ba وإن جئتهم إن هكذا جريت سوء جئتي ألقيت حول بيوتهم مجالسا ألقيت أي وجدت عن ذلك shine ubangiji ta alaƙa ta idan an ce da su kaza kaza kaza kalo wajen da kalo mene ne wajen ma alfai na alaihi da kuma yana alfau aba ahun dalil ay wajadu aba ahun dalil alfaita haula buyutihim za ka samu a gefen gidajen su ko kusa da gidajen su majalisa wuraren zama wanda ga dattijo ga manya ga masana ya kamata ka bi yusfabi ahlami aljahlu wato aljahlu cuta yusfa na waraka ai wato jahilci kai na waraka bi ahlami a sakamakon tunanin su da hankalin su ahlam jam'i ne na alhilmu alhilmu ana nufin kaifin hankali tunani ne ke shine alhilmu ahlam ya zo ne dan ya ta Allah ce am ta'muruhum ahlamuhum bi hadha am qawmun ke han kullun su ne ke umurtun su da yin wannan yanzu a hankali in dai hankali ne ke ne ya kamata in umurce ka da bautar gunki in dai hankali ne ke ne ba zai umurni da ahlam kenan sannan a halam yakan zama jam'i na al'ulum al'ulumu shi ne mafarki an gane ku mafarki shi ma ana jam'in sa ce ne ahlam da haka cikin kisar annabi yusuf alaihi salam lokacin da ya tara almala don su fassara masa menene mafarkinsa suka ce da shi ne وما نحن بتأويل الأحلام وعمله فكت أدوات أحلام فكتنا لك أقول السيدوان وما نحن بتأويل الأحلام وعمله لكي تتسمى فركمهم وتنتصرفه إن دي بارك تسيدي من نزاهي إذا مجاني فصلت أمواني يا ريك السيدوان هذا أحلام يكن زمن جنجي نمي الحلم بضم الحاء وضم اللام يكن زمن جنجي نمي الحلم الحلم وتوب tunani mai kyau kamar yadda alhilmu yana nufin kuma wato dauriya daga nan aka samu alhalim mai dauriya ma'ana kaga ubangiji ana siffanta shi da dauriya saboda mai bayi na saka musu yana da dukkan kifar da su amma sun kyale ولو أخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى yasa da manzo Allah ce li yalidu minkum ulul ahlami wan nuha wadanda za su bi mun a cikin sallah a sahun gaba su ne ulul ahlami wan nuha me manzo Allah ke nufi wanda suke masu mafarki ko kuma wadanda suke masu hankali da tsuwa masu hankali to kan gaba hujja da wannan hadisin da ke cewa yara kanana ba su shiga sahun gaba ba hujja bane dan jam'in ahlam shine jam'in ne al-ilmu yaro kuma da kudin shekara goma ne za a same shi da ilimin addini ya zama shine halim ko ko mutum kudin shekara sittin ne da sun karatu kuma yadda sallah za ta gyaru ta ce ulul halam da wannan ku ga wani da ba majalisa kalli sabi ahlami rijali wato abin da yake nufi akwai masana ya kamata wanda in za a yi wata za su iya gyara musu motarsa in an yi tunani da su gyara masa duk a majalisun su ba za ka je ka zauna to wani zance na gafanci ba face sai ta gyaran ka shine wa in jitahum alfaita hawla buyutihim majalisa qad yasabi ahlami aljahl sun ce ne fa ma kana min khairin atawhu duk inda alkhairi yake za su zacce masa فإنما توارثه آباء آبائهم قبل sanidai shi wannan alkhairi din da kaga suna yawan yi kyauta da taimakawa da kaza da kaza da warisahu aba'u aba'u babannin babannin su sun gaje shi kudu sun da can ba wani ya kuma koyi aure waɗansu ba dama can asali ne na sun iyaye da kakanni kajiran an kajar sun gaji alkhairi sun gaji kyauta sun gaji da sauransu وهل ينبت الخطية إلا وتنجه وتغرس إلا في منابتها النخل يقول وهل ينبت الخطية إن كون إيه نفسي فتر ده أجند أكي بكابتي إلا وتنجه باتوة إتاتي هذا يسمى ودى لا مدى إتاتي أكي يوم بكابة أبا قوة إتاتي أكي يوم بكابة وتكوكا سوكا لنجا ساتيتي وتكريم وتكريم سوكا لنجا a can kenan ba kowace bishiya ake yin baka da ita ba sai wata ta musamman to haka kuma ba ko ina ne ake shuka dabino ya zauna ba sai kasar da dama tana karban irin dabino wato abin da yake so ba kowa ke yin kyauta ba sai dama wanda sun gaji kyauta iyaye da kakanni ba kowa ke jarumta ba sai wanda dama sun gaji jarumta iyaye da kakanni dan dabino yana saboda jarumtar itacen dabino yake rayuwa yanda babu ne ruwa ta ga jarumta ta ko rubu jarumta abin da yake nufi kenan wato kayan magana ne wato yabo kenan na karshe wa hal yunbitu khati'a al khati'a ila bakatan illa wasijuhu al wasij ila ashjara bisya ta musamman shin ko shin akwai abin da yake fitar da kowane abin da ake yin baka da shi ne illa wasijuhu ba sai da ke sa wata musamman wa tuguratu yana da wa hal tuguratu illa sai munafika to zai yi a suka da dinu a kodina illa sai munafika ba sai a wurin matsayarsa ba a kowane kasar da dama tana karɓar itacen da dinu sannan a suka ya tsaya in an suka kasar da ba ta karɓa za ta karɓa to haka yake ne to a nan wurin kaga har jama'a na la ko ma ma yanzu ku khafi illa wasu ba kowace irin itaciya ke fitar da kwari ba sai itaciya ta musamman wadda da ita ake yin kwari a yi baka ayo da ita ake yin baka kan ba kuma kowace kasa ake shuka da wahai da tuguratu a yana nufin wahai tuguratu a yi ma tuguratu illa fi manajiti an nakalu a yi ma tuguratu nakalu illa fi manajiti ba a shuka ba sun dabina ko ina sai a wurin da dama tana fitowa ina ba za mu fahimta to kaga nan gurin yabo ne a abin nan kenan wato ku rinka lura da sai da kun kalmomi da muke bada ma'ana su maqama janna ne maqam an biya janna ne nadi da kyau alfaita bi ma'ana wajata majalis janna na majlis ahlam janna na al-hulm sau ko kuma al-hulm auludun wato jerin zance shi zai tsaye ce ma jam'in menene duwaihiya wato babbar musibar to ina ganin sai mu dakata haka don lokaci ya riga ya zaɗa idan muka cigaba da zai ta zubewa kasa tun da ya dauka ba ya riga ya fita an fahimta ko bi izin ta'ala saboda kasancewar sati wajen uku bugu ba don abin da na riga na gabatar muku na san tsautsayi da na samu na hadarin mota to don mutum ma abin da ya wuce ma a baya za ku iya zuwa gobe kuna san ba za ku iya zuwa to gobe ku zo sai mu kaga mun kara ragewa kenan karka manta gobe sai a zo sai mu kare bai ka wannan lokacin kudu da rabi din kudu da rabi ta muka a akwai ma'aikata akwai yan makaranta da sauransu kamar duk yau sai ku zo gobe sai mu kare kaga mun rage wani abu wato duk lokacin da muka samu faki insha Allah za mu rage kokari mu samu wata rana da ba mu komai sai lokacin kurdawa laraba ita ce tabbatacciya dukkan ranar da ba laraba ba kuma in ban da ranakun da malamu da ta'amur ke karatu ko ranar da malam abdullahi ke karatu a nan za mu mai da sura ne suna ramuwa idan wani abu ya raba na fashi don ya kasance karatun mun samu dai ya zarce har mun ci nasarar gama kuma kamar a mabuɗi dole za a rinka tafiya da kaɗan kaɗan don gini haki yayin da aka samun ludayi kuma musamman daga samarin ɗin da za a rubuta da musharaka ta nan gaba shine zai ba da dama kuma ana yi ta har ya kasance an gama littafi an shiga wani ina da sai mu dakata haka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi kun ga kafa da wasu wanda ya fita duk wanda ya fita ku rubuta sunan shi na'am
na'am kamar da wannan samari da zai iya bin wani usulobi nasa da zabawa karatu da asirin ko kuma cikin wannan usulobin zai